assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da fatan kuna lafiya ya gida ya haƙuri ya lokaci ya ayyuka kuma to ma dalla da fatan kuna lafiya e, nake cewa akan tsarin da muke akan shi na harda da kuma bayanai kan hifz ko tahfiz na wasu rumuz ina ganin mun tsaya ƙarshen suratu nuh sannan kuma za mu tashi ne a suratul jin to suratul jin kamar yadda muka sani sura ce wadda take tana da mutashabihat kwarai da gaske in bambanta ba tana da wa annahu da kuma wa anna da wa annahum to sai zamanto suna rikitarwa to suna da rumuzu waɗanda ake bi ramz guda biyar wato su ne takaza kazala kulami zalima zalami sai kuma wato amala na ƙarshe kiran ko lamala zan sake maimaitawa ta kaza kazala kulami zalami ko ba haka ba amala sai kuma lamala kenan shi amala ko a ce mai amala ko a ce mai lamala za mu zo cikin bayani mu bayanin dalilin sabani insha Allah ta kaza ta wa annahu ta'ala jaddu rabbina ka wa annahu kana yaqulu safihuna va wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jin sai kuma kazala ka wa annahu kana rijalun an gane ko va wa annahum dhannu kama dhanantum la wa anna lamasna sama'a sai kulami ku wa anna kunna naq'udu minha la wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard sai mi wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik sai kuma zalami va wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ard la wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih mi wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun sai amala ko lamala wato amala wa Allah wistaqamu waɗansu sun kalli farkon kalima ɗin waɗansu kuma sun kalli wato an daban sai lamun ta zo bayanta shine dalilin saɓani shi yasa sun kace lawa sun kace wato a wa Allah wistaqamu ala tariqa ma wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada la wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada to wannan kenan idan muka diba kuma surar tana da wato kulkul a cikinta a ta har guda hudu kenan da kul inna ma ad'u rabbi da kul inni la amliku lakum da kul inni lan yujirani da kul in adri to yadda ake bambanta su shi kul na farko shi a tare da inna ma kul inna ma ad'u rabbi to da na biyu da na uku suna tare da inni qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahad sai kuma wato qul na karshe qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada to sai mas'ala ta karshe hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran a cikin suratu maryam حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فمن أضعف ناصرا بعد إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا wannan kenan to sannan kuma waɗansu suna kawo wani abu wajen wa'anna minna sai suna nuna cewa kenan shi wa'anna in an ka ce minna salihuna to sai a samu wa'anna zananna sannan a samu wa anna lamma sami'na alhuda sannan a samu wa anna minnal muslimuna kinan tsakanin minna minna wato guda akwai aya biyu da wa anna dhananna an lan nu'jiz Allah fil ard sannan wa anna lamma sami'na alhuda sannan na farko wa anna minna salihuna ne da sadun na biyu kuma wa anna minnal muslimuna kinan da salih da muslim sadun sannan mimin kuma haka ne a tsarin harufan hija'iyya yadda ke cewa akan ya zo akan tsarin tartibi na huruf alhija'iyya to wannan kenan abu na gaba sai suratul muzammil tana kama da ita da mudaththir wajen farkon su ita tana fara da ya ayyuhal muzammil muzammil saboda zayun tana da shadda mimun tana da shadda wacin kuma ya ayyuhal mudaththir an gane ko mudaththir an gane ko dalun tana da shadda sa'un tana da wato shadda to sannan kuma wajen inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila idan muka duba a cikin suratu wato annaba akwai faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba ko ba haka ba to sannan idan muka duba har yanzu a cikin suratul insan an gane ko akwai irin wannan aya inda hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wama tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima nan kuma inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila sai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl to a cikin wannan sura akwai alima guda biyu wanda na farko alima allan tuhsuhu shine na farko sai na biyu alima an saya kunu minkum marda to kaga na farkon yana farawa ne da ta'un alima allan tuhsuhu ta'un kenan sai alima an saya kunu minkum kenan da ta'un da sinin kuma akan huruf alhijaiya ne akan ka'ida ta'un ta gabaci sinin a cikin huruf alhijaiya to sannan kuma da aka zo wajen faƙra'u ma ta yassara min alƙur'an da kuma faƙra'u ma ta yassara min ko ba haka ba na farko yana farawa ne da faƙra'u ma ta yassara min alƙur'an sannan alima an sai kunu min kuma raza shi ko wannan shi ko wannan na biyu faƙra'u ma ta yassara minhu kenan da damiri kuma ka ka'idar larabci sai an kasu na ake kawo damiri ko ka ka'idar nahau kenan sai mutum ya rike sai alkur'ani ya zo sannan damirin shi yake zuwa minhu to sannan abu na gaba wa aqimu salata wa wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana an gane ko a cikin suratul baqara wajen abin wa aqimu salata wa atu zakata babu wa aqridu Allah qardan hasana sai wa ma tuqaddimu li kina an ketare shi a cikin bakara ko ba kawo shi ba za mu ce sai wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah anan huwa khairan wa a'zama ajra can kuma cikin bakara wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara e sura ta gaba sai suratul muddathir wadda ita ma tana dauke da waɗansu abubuwa wajen innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar idan muka duba na farko yana farawa ne da innahu an gane ko sannan fakkara shi ko na biyu da fa'un yake zuwa fa qutila kaifa qaddar sai thumma qutila kaifa qaddar kenan na farko da innahu fakkara na biyu kuma fa qutila ne kenan da fa'un yake farawa shi ko na ukun su da thumma yake farawa muka diba tsakanin fa'un da fa'un ya zo ala ghairi tartibi hurufin hija domin sai an faɗi fa'un sannan ake faɗin fa'un an gane ko ko in mun ka ɗauki na hau fa'un dama tufidu taqib kamar abin da ya zo da gaugawa thumma kuma tana nufin abin da sannan zai zo kenan ko a wannan mutum zai iya abin nan to abu na gaba sai wajen وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب أنغانيكو والمؤمنون آه وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا تو idan muka duba wannan aya tana da ayoyin da ta kama da su na farko dai cikin surat an faɗi a halul kitab liyastaqin alladhina utul kitaba shine na farko sannan sai aka kawo wa yazdadal ladina amanu shi ko alladhina sai an kawo amanu amma da silatul mawsul da kuma fi'ili wa yazdadal ladina amanu imana a na biyu sai an ka ce wala yartaba allazina utul kitaba kenan na farko li yastayqina allazina utul kitaba amma na biyu wala yartaba allazina utul kitaba an gane ko to madalla to idan muka diba wadanga duk da ya'un suka zo an gane ko yastayqina yartaba to don haka su za a rike su daidai a matsayin fi'illai an gane sai a karin bambancin su sannan kuma nan da anka ce utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana shi ko da anka ce wala yartabal ladina utul kitaba sai anka ce wal mu'minuna sai anka kashi a matsayin suna an gane ko sannan kuma wa yazdadal ladina amanu imana ya'un ne shi ko wal mu'minuna mimun ne to wannan kenan sai abu na gaba kenan wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna ماذا أراد الله بهذا مثلا wannan yana kama da abin da ke cikin suratul baqara inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada allah bihadha mathala to nan kadhalika yudillu allah man yasha wa yahdi man yasha can kuma yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira an gane ko kenan nan kafun ne can kuma ya'un ne kenan ya zo akan tsarin huruf alhijaiya to sai abu na gaba kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi kinan al layli an ka fara da shi an ka kawo id sannan an ka to zuwa ga subahin was subhi idha shi ko asfar to sai abu na gaba liman sha aminkum an ya taqaddama aw ya ta'akhkhar anan cikin suratul muddathir cikin suratul qiyama yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar bal al-insanu ala nafsihi basira to sai kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin anan cikin suratul tur kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun sannan fi jannatin ya tasa'aluna anan anil mujrimin can kuma amma ya tasa'alun anin naba'il azim ko ba haka ba idan muka zo sai nan qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin lam naku biyu da kunna biyu an gane ko to sai mu duba idan muka duba lam naku minal musallin kenan wannan mai mimun shi ya fara zuwa an gane ko sai walam naku kafin kenan nut'imu sai nunun ta zo to dama sai an faɗi mimun sannan a faɗi nunun wannan ya zo akan ka'idar larabci to tunda mun kare da lam naku guda biyu sai mu ce zuwa ga kunna wa kunna na hudu wa kunna nukathibu to da kunna da kunna duka ɗaya ne to nunun kuma ta zo bayan duka kunna ɗin ta farko fatha ce ta biyu damma ce sai dai harafin da zai zo bayan nunun ta farko kha'un ne harafin da zai zo bayan nunun ta biyu abin nan ne wato kafin ne kenan kuma sai an faɗi kha'un sannan aka faɗin kafin an gane ko wa kunna na hudu sannan kuma wa kunna na kaddibu biyaumitti sun ka ce hatta a tanar yaƙin a cikin suratul hijir wa abu rabbaka hatta ya ce kan yaƙin an gane ko cikin attakafur kuma la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin cha ayn al-yaqin ne to nan kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkira a cikin suratu abasa ko suratu al-a'ma kalla innaha ba innahu ba innaha tadhkira faman sha'a dhakara an gane ko nan kuma kalla innahu tadhkira an gane ko faman sha'a dhakara can in an ci faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama nan kuma faman sha'a zakara wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfira sura ta gaba sai suratul alqiyama tana farawa ne da la uqsimu bi yawmil qiyama akwai suratul balad wadda yar uwarta surori da suke buɗewa da la uqsimu a cikin alqur'ani la uqsimu bi hadha albalad an gane ko to wannan kenan to wajen kuma yas'alu ayyana yawmul qiyama a cikin suratul zariyat yas'aluna ayyana yawmuddin na fata an fahimce ni to sai qadiyya ta wujuhun da wujuhun guda biyu wujuhun yawma idhin nadira nan sai mu yi hattara na farko dadun ne an gane ko ila rabbiha nadira na biyu kenan va'un ne to ya an ce nadira da shi ake fara sana'a ta wa wujuhun yawma idhin basira to kenan yawma idhin nadira nunun ne yawma idhin basira ba'un ne sai an fara da nunun sannan akai gaba'un ya saba mahrufun hija'iyya an gane ko to wannan kenan فجعل منه الزوجين الذكر ألم يكن نطفة من مني يمنى عندني كو تو أتكي سورة النجم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى نمكما ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى سينا أليس ذلك biqadirin ala an yuhyi al-mauta biqadirin kinnan to ka cikin alqur'ani inda wanga zo akwai ba'un banda suratu wato abin nan suratul isra aw lam yaru anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura amma a cikin suratu yasin da ba'un din shi yake aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum بلى وهو الخلاق العليم أتكن سورة الأحقاف أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إيه أبو نقبة سيمتزوى سورة تقبى سورة الإنسان يتجي ودى هل أتى على الإنسان حين من الدهر to akwai sura mai budewa da hal ataka hadithul ghashiya to wannan sura tana da wato waɗansu mutashabihat waɗanda ake kula da su dan muttaki'ina fiha alal ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira a cikin suratul abin nan سورة الواقعة متكئين على سرر متقابلين توصلنكم أتكن سورة الطور متكئين على سرر مصفوفة توسيكما أتكن wannan sura muna da abin nan kawarira guda biyu da ke jere suke wa yi tafi alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat kawarira an gane ko sannan kuma muna da waya tufu alaihim wildanun mukhalladu to da haka sai an fara da waya tufu alaihim bi aniyatin sannan a ɗauko waya tufu alaihim wildanun mukhalladu sannan kuma a cikin suratul alwaqi'a akwai ya tufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa to sannan kuma a cikin suratul at-tur ويطوف عليهم غلمان لهم كان غلمان لي تو نن عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أتكن سورة الكهف أبنا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق كان كاغا من سندس من سندس ننكو عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق انغانيكو وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أتكن أبن سورة الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير إيه سنة أتكن سورة فاطر إيه جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب با وحلوا أساور من فضة با نم من ذهب دي إيه سنن إيه أبو نقبا إيه نن إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أتكن سورة الإسراء إن غانيكم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا تن سعيهم نينا كما سعيكم مشكورا نغانيكو نن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك أتكن سورة الطور واصبر لحكم ربك دواوني فإنك بأعيننا تو سي أبو نقب داما من كوش إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من فدا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أتكن سورة النبأ أتكن سورة ال... ال... واتو إتكون مزمل duka irin wannan ayat ce inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila ta inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl nan kuma ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima an gane ko sai nan wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima can kuma a cikin suratul takwir wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin sura ta karshe a cikin wannan yizihi ita ce suratul mursalat wal mursalati urfa urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra an gane ku to tana kama da wan nazi'ati ita ku wajen wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa kenan nan idan muka duba mu'ana an gane ko famu mu'ana famu mu wal mursalati a fal asifati na wan nashirati famu fa fal fariqati mu fal mulkiyati can kuma wan nazi'ati wan nashitati was sabihati fas sabiqati kenan can nunun biyu ne sannan abin nan sai sinun guda biyu nunin biyu sinun biyu wannan zi'ati gharqa wannan shiqati nashqa wasabihati sabha fasabiqati sabqa sannan mimun ita ce ta biyar fal mudabbirati amra to nan da an kare sai a ce udran aw nuzra can kuma sai a ce fal mudabbirati amra yawma tarjufu rajifa nan innama tu'aduna lawaqi' a cikin suratul zariyat inna ma tu'aduna la sadiq la sadiqa sannan a ce wa inna ad-dina la waqi' nan ku inna ma tu'aduna la waqi' ne fa idan nujumu tumisat wa idha as-sama'u furijat wa idha al-jibalu nusifat nunun sinun jimun nasaja kenan ko kuma nusaji wa idha ar-rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailun yau izin lil mukathibi an gane ko abin nan akwai daga nan wailun yau izin lil mukathibin akwai wasu matsaloli da ake fama da su sai malamai suka yi musu tsari wanda ake tafiya akan shi to da yake wailun yau izin lil mukathibin sun maimaita cikinta sai malamai suka bi ka'idodin da ake iya gane su yadda sun ka ce kenan ana samun hamzatu qat'in guda uku da hamzatu waslin guda biyu da haza guda biyu da kulu guda biyu me ake nufi da hamzatu qat'in a a a alhamza mai kai guda uku alhamza ta farko alam nuhlikil awwalin sai alhamza ta biyu alam nakhluqkum min ma'in mahin sai alhamza ta uku alam naj'alil arda kifata sai hamzatu waslin guda biyu shine in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun sai in taliqu ila dhillin bi thalathi shu'ab an gane ko sai kuma hadha guda biyu akwai hadha yawmu la yanfiqun sannan kuma akwai hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin sai kulu guda biyu ya anzo innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun sai kulu guda biyu kenan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun mun samu kulu na farko bayan an ce inna kadhalika najzil muhsinin wailun yawma idhil lil mukaththibin sai kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idhil lil mukaththibin sai wa idha qila lahum irka'u la yarka'un shine na karshe wa idha kinan wailun yawma idhil lil mukaththibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun akwai tamkarta a cikin suratul araf فبأي حديث بعده يؤمنون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ننقل أنت فبأي حديث بعده يؤمنون أنك كرشن سورة وبهكذا سيكون أتكن سورة الجاثية أكوي فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون wannan shi ne abin da ya sauka cikin wannan izini insha Allah ta'ala sai in Allah ya ba mu iko mu karasa abin da ya yi muna saura سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته